الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin darasi na takwas majalisinmu na takwas a wannan babi babu sahau babi na rafkanwa babi na gyaran sallah a cikin littafin ahalari Allah ya saka wa malam da alkhairi za mu tashi sabuwar matsala wa man ja'atuhu aqrabu na'am karanta bismillahir rahmanir rahim malam yace wa man ja'atuhu aqrabu duk wanda yana sallah sai kunama ta zo masa mun yi magana yara ba ku san kunama ba ko eh Muhammad ka san awwal ka san kunama ba yawa to wa man ja'atuhu aqrabu wanda kunama ta zo masa eh aw hayyatun ko macijiya yana cikin sallah sai ya ga kunama a gabansa ko ya ga maciji sai ka kashe ta babu komai a gare ka saboda haka an shar'anta duk abu mai cutarwa ko a sallah kake ka make shi amma ya zama na aikin sallan ba mai tsanani ba ba mai yawa ba misali tana tahowa da kafa da kafarka ka take ta ko za ta yi cizo idan mutum yana da kuffi na fata a kafansa zai iya tage in kudama ce idan maciji ne yana da abun duka a gabansa ya dauka ya masa maka daya ko biyu ko uku wanda bai juya alƙibla ba babu laifi na'am sai dai ayyukansa ya yi yawa ko kuma wajen dukansa ma ya sa har ka juya alƙibla baya fa innahu yaqta'atu a wannan lokacin zaka yanke sallah ne nan za a yanke sallah ma'ana dai kashe kunaman da macijin an shar'anta maka a sallah ka mata duka ɗaya duka biyu duka uku in duka ɗaya duka biyu duka uku ba zai isa ba ko duka ɗari kai ya halatta maka a sallah sai dai kawai in aikin yayi yawa sallan zaka sake sabuwa amma dai maganar kashewa kan an yadda saboda abu ne mai cutarwa musamman yanzu maciji ana sallah ba a yanke sallar ba ai sallar ba za ta yi ba ba za a yi sallar a nitsa ba ba za a yi a nitsa ba sannan in ma ku jarumai ne ya zama na ana yin ta a nitsan ba a tunanin macijin daga an dago daga ruku'i daga sujjada ba a ga inda yi ba fa to kowa kuma yana razani shin ni gona yiwo ne ko ina yi sau da ka kashe macijin an yadda da kunamar a cikin sallah din an yadda da aiki dan kaɗan in aiki kaɗan ba zai barka ba to karka ce bari in bar macijin yi aiki mai yawa ka kashe macijin ko kunamar in yaso sallar ka sake sabuwa musulunci mu yana da sauki mun gane ko yawa saboda haka duba abin nan kamar yadda malaman fiqh suka faɗa Imam al-Khattabi yake cewa wannan yana nuna aiki dan kadan a sallah baya bata sallah sannan ayyukan kuma na sallah da ya taso maka in ajere ne kamar kashe kunama duka ɗaya biyu ajere ba kai ɗaya can ba a ajere wannan babu laifi a kansa in yayi yawa kuma sallan ta baci na'am mun zo wata sabuwar matsala wa man shakka wanda ya shakka hal huwa fi fil wutri shin yanzu wutri yake yanzu mun gama sallan farilla kenan har mun dawo nafila hal huwa fil wutri shin wutri kake ko kuma fi saniyati shafa'i ko kana raka'a ta biyu ne ta shafa'i dama ba mun ce idan mutum ya zo yin wutri wutri dama raka'a da yake ai ko raka'a uku ko raka'a biyar kuma duk ajere in kake so in ka so zaka yi sun kace Allahu akbar kai dayan ka kai sallama ko kuma in kana so kai wutiri da uku kace Allahu akbar sai kai uku gaba ɗaya sannan kai zaman tayya kai sallama in kana so kai wutiri da biyar in kace Allahu akbar sai kai raka'a biyar din gaba ɗaya sannan sai kai sallama zama ɗaya kenan to sai dai malamai suka ce mustahabbi ne ka kai raka'a biyu ko kuma kai wasu raka'o'i kafin kai wutiri to su biyun nan su ne shafa'i to ka tashi za ka yi wannan shafa'i guda biyu din mun gane ko yawwa to sai kana kokonto shin kai yanzu kana biyun wutiri ne ai kana ɗayan wutiri ne ko kuma biyun ma na farkon baka kammala su ba shin ka gama shafa'in ne yanzu ka tashi wutiri ko kuma biyun shafa'i kake yanzu to ya za ka yi sai ka mai da ita ta biyun shafa'i ja'alaha thaniyatan shafa'i sai ka mai da ita ta biyun shafa'i ne wannan mun yi ka'idar a baya ai ko na yawwa sai ka yi sai ka gama sai ka gama shafa'in sannan ka tashi ka kawo wutiri afwan sai ka gama wannan shafa'i din ta mai da ita ta biyu kenan ko sai in kai sallama sai kai sujjada ba'da salam saboda ka samu kokonto na sai kuma ka tashi kai wutirin ka kwaya daya na wanda yayi magana tsaka wa man takallama baina shafi'i wal wutri wanda yayi magana tsakanin shafa'i da wutri a malikiya makaruhi ne yin magana tsakanin shafa'i da wutri in kai shafa'i zaka tashi kai wutri shiru ake so kai har sai ka gama wutrin sannan kai magana to nan sai amma makaruhi ne yin shirin kuma mustahabbi ne to kar ka zaci yin maganan yana kawo matsala a sallah kai magana tsakanin shafa'i da wutri ka ce ai an ce wa man takallama sahiyan sajada ba'da salami kai sujada a babu sujada na wa man takallama bayna shafa'i wa wutr wanda ya zance tsakanin shafa'i da wutri sahiyan da mantuwa fala shay alai babu komai a gare shi na wa in kana amidan in kuma da gangan ne kuriha makaruhi ne wala shay alai shi babu komai a gare shi nan gurin mas'ala ce da aka yi maganganu akanta wasu daga cikin malaman malikiya suna ganin magana tsakanin shafa'i da wutri makaruhi ne amma galibi sun tafi cewa ba makaruhi ba ne saboda haka ko da gangan ko da mantuwa in ka yi shafa'i za ka iya yin magana da ta taso da uzuri ya sa za ka yi ko aika ko ɗaukan wani abu ko faɗan wani sako ko buga waya ko amsa waya bayan ka yi shafa'i sannan ka tashi ka yi wuturin ka babu wani karhanci a ciki matuƙar da uzuri ka yi shi ba da ganganci ba inda uzuri ne ta taso sai a yi ya tabbata abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yadda ya kasance kamar yadda ya zo imam mali ya kawo shi a cikin muwadda sannan imam bukhari ya kawo wannan asar na abdullahi dan umar din yake cewa abdullahi dan umar ya kasance idan yayi sallah tsaka yayi sallama bayan yayi shafa'i guda biyu din nan to wani lokaci yana umartan yana yin magana ya ce assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi kafin tashi shafa'i sai ya ce wane dauko min kaza wane yi min kaza yi umarni wa ƴaƴansa da yaransa da suke gefensa yana yin magana babu matsala haka ma Said ibn Mansur da isnadinsa ingantacce daga Bakar ibn Abdullah al-Muzani yake cewa mun yi sallah shi Bakar ibn Abdullah al-Muzani yake cewa mun yi sallah tare da Abdullahi dan Umar sai ya sallaci raka'a biyu bayan an yi sallah sai tashi zai shafa yake nan koyi raka'a biyu bayan ya raka'a biyu kafin ya wuce sai ya ce ya gulam kai yaro ya kai wane ya kira cikin ƴaƴansa yace arhil lana thumma qama fa'autar umarce shi wani aiki sannan ya tashi ya wutarin saraka a guda ɗaya kaga wani ya tabbata daga Abdullahi dan Umar kuma Abdullahi dan Umar yana daga cikin jigogin da Malikiya Allah ya kara musu yadda suke dauko mazhabobin mazhabar su daga suke gina mazhabar su da ayyukan Abdullahi dan Umar saboda mutum ne mai taka tsantsan radiyallahu anhu gajen riko da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam na sabuwar mas'ala ita ma malaikin cewa wal masbuqu shi masbuki masbuki shine wanda bai samu sallah duka ba wanda liman ya yi raka'a biyu sai ya zo ya jona saura biyu zai samu in la'asar ne ko ko kuma an yi raka'a biyu a magarba saura raka'a ɗaya don samu raka'a ɗaya wanda dai akwai raka'an da ta kubuce masa bai samu duka ba shine masbuki to mala yace wal masbuku shi masbuki in adraka ma al imami aqalla raka'a idan ya samu ƙasa da raka'a tare da liman idan mutum ya samu ƙasa da raka'a tare da liman ya samu sallah bai samu sallah ba bai samu sallah ba misali masbuki ya zo shi ya samu ana sallan magarba ana raka'a ta uku a raka'a ta uku ma ana cikin sujjada kaga ba abin da ya samu in ya tashi biya raka'a nawa zai biya uku zai biya saboda bai samu sallah ba saboda ya samu kasa da raka'a to masbuki in ya samu kasa da raka'a eh kasa da raka'a fala yajidu ma'ahu to ba zai sujjada tare da liman ba la qabliyan wala ba'diyan idan da lokacin da yazo ya fara sallan rabkanuwa ta samu liman akwai sujjadan qabli a kansa ko ba'di to shi da bai samu raka'a ko daya ba to idan liman zai yi ba'di ma sai ya manta da shi ya zauna ya jira shi in qabli ne ma ai afwan in zai yi qabli sai ya jira shi ba'di kuma dama daga ayin sallama tashi zai yi ana sallama ya manta da shi ya tashi in yayi sallansa kuma ba zai ce ba za a ce sai yayi qabli ko ba'di ba a'a shi ba ta shafe shi ba ai ba ruwansa da liman na'am in kuma ya kuskure ya yi sujjada tare da liman ɗin a to ɗan guntun ma da samu ta ɓaci sallan ta ɓaci batsalar salatu ko sallansa ta ɓaci na amma da zai samu abin da ya kai raka'a cikakkiyar raka'a au aksara ko ya samu fiye da raka'a alƙabliya zai yi sujjadan ƙabli tare da liman sai ya jinkirta ba'adi kuma sajjada ma'ahul qabliyya wa akhara al-ba'diyya zai sujjadan qabli tare da shi amma ba'adi zai batta kun san mun yi wannan karatun a baya wanda ya kuskure ya sujjadan ba a dai tare da liman sallansa ta baci na'am hatta yutimma salatahu har sai ya cika sallansa sannan yayi ba'adi ba'adi kai masbuki sai ka cika sallah na'am to in yaso fa yasjudu ba'da salamihi bayan sallar ka sai kai sai kai sujjada fa in sajada ma al-imami amidan in kuma masbuki ya kuskure ya sujjada ba'adi tare da liman da gangan batalar salatu husallinsa ta bashi wa in kana sahiyan amma idan da mantuwa ne yayi to zai sujada ba ba'adi zai sujada ba'da sala na'am mun dawo sabuwar masala ita ma ko mun dawo sabuwar masala wa in sahal masbuku idan masbuki yayi rafkanwa ba'da salamil imami bayan liman ya yi sallama to ga wata sabuwar matsala yanzu wannan masbukin ya samu raka'a ɗaya tare da liman ne kaɗai na sallar la'asar sai tashi sai ya kawo raka'a ɗaya ya haɗa da waccan ba zama ya samu raka'a biyu ba ya yi tahiya ya tashi zai kawo sauran raka'a guda biyu ɗin sai shi ma sahau ta kama shi kar ku manta a can baya mun ce wa sahawul ma'amumi ya hamiluhul imamu sahawun mamu liman to banda sahawun masbuk banda rafkanuwan masbuki yanzu masbuki daga liman yayi sallaman kana cika sallah in matsala ta same ka to fa huwa kal musalli wahdahu haka malam ya fada kai hukuncin ka kamar mai sallah kai kadai ne wanda yake sallah shi kadai in yayi rafkanuwa dole sai yayi kayan sa sai ya biya to daga liman yayi sallama in kai masbuki ne sauran da kake biya yanzu ka zama mai sallah kai kadai duk abin da ya same ka an riga an baka stiyari yanzu direba ya sauka daga mota ya baka mota kai ka san ramin da zaka buga kai ka san wanda zaka kaucewa kai ka san inda zaka tsaya duk abin da kai kai ka jawo kanka saboda kai zaka yi sujadan qablinka da ba'adinka in ta kama ka fa huwa kal musalli wahdahu na'am haka ne ko wa idza tarattaba ala al masbuki ba'diyya alal masbuki menene ba'diyu idan mutum masbuki ba'adi ta kama shi ko kuma akwai ba'adi a kansa min jihati imamihi amma ba'adin saboda liman dinsa ne liman dinsa ne ya samu ba'adi kaga masbukin ya tashi zai biya ba'adin nan ko eh to kai kuma bayan ka tashi rama sallah kai kuma wa qabliyu min jihati nafsi kai kuma ka tashi rama sallah sai qabli ta kama ka ta kanka kai kuma ajza'ahu al-qabliyu to qablin ta wadatar da kai saboda in an samu cin karon in an samu qabli da ba'di sun hadu waje guda qabli za a yi to yanzu kun ga nan kun ga nan ba'di ta bangaren liman dinsa qabli ta bangaren sa to sai yayi qablin saboda tafi karfi to muqaddara kuma da ƙabli ne ta kama limaminsa ba a ta ɓangarensa wacce zai yi eh wacce zai yi eh ba a zai yi saboda ƙablikan ai dolensa zai da limaminsa yawwa shi yasa ƙablikan ai dole zai da limaminsa dama inda ya ƙabli ta kama shi yawa sau da aka in ba a ta kama shi ta baya daga baya to nan kuma ya yi ba adinsa Allah ya sa karatun yana fitowa ga wayanda ake turawa wannan kaset ɗin duk karatun da ya shiga duhu muna da group group a iya yin tambaya musamman group ɗinmu na fatoyin mata da kuma group na fatoyin maza insha Allah za a yi tambaya a cikin insha Allah abin da ya sa ne wannan maganar shi ne masu bibiyan kaset ɗin ina yawan ganin tambayoyinsu wasu mata private eh wanda ba sa sauran group group za su iya magana a saka su a ciki saboda in an yi tambayin abin zai fitowa Allah ya mana jagoranci ina ga dan saura minti daya kuma ba zai isa mu shiga sabuwar gaba ba za mu dakata a nan gurin gobe za mu shiga maman nasiyar ruku'a ko wanda ya manta ruku'i subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh